بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ بإمام هذا المعذر والتالف بنزل من هذا الزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونادى نوح ربه قال ربي ابني من اهلي ان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين الله تبارك وتعالى الحمد لله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake da mu wannan rana ta sha ɗaya ga watan Ramadana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijiran sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda da da sha biyu watan april shekara dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin wannan sura na ainihin wato a suratun hudin alaihi salam za mu tashi kan wannan aya wana da nuhu rabbahu annabi nuhu alaihi salam sai ya kira ɗansa wato ya kira ubangijinsa faƙala ya rabbi inna bani kan'ana min ahli ya ubangiji ɗana kan anafa yana cikin iyalaina ya yi wannan kira ne kafin a shiga jirgi wato kafin jirgi ya fara tafiya kafin ruwa ya gane ko'ina saboda haka ka dawo da farkon isan yace ya ubangiji ɗana kan ana min ahali yana cikin iyalaina garwa ta ni na jatahu Allah kayanin alkawari tsirar da wato ‘ya'yana iyalaina to saboda haka ka ce dama za ka tsirar da ni da iyalaina da kuma wanda suka yi imani saboda haka ga ɗana kan'ana Allah ka tsirar da shi inna wa da kalhar domin alkawarin ka Allah gaskiya ne allazi la kulfa fi babu sabani babu zabawa cikin alkawarin Allah wa anta ahkamul hakimin ai kai ne masani kuma mafi adalcin masu hukunci wato kai ne mai hukuncin masu hukunci saboda haka ka riga ka hukunta kan wannan iyali na alaina za ka tsirar da su saboda haka ga wannan ɗana kan'ana bai shigo jirgi ba ya Allah shi ma ya shigo ya samu tsira annabi nuhu sai ya faɗi haka sai Allah ya ba shi amsa qala ya innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayrun salih fala taf'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an تكون من الجاهلين آه قال تعالى الله تبارك وتعالى بيت يا نوح يا نوح يا كي النبي الله النبي نوح إنه ليس من أهلك شي بايا cikin iyalanka nadina baya cikin iyalanka wanda Allah tabaraka wa ta'ala alkawari zai tsirar da su aw innahu laysa min ahlik allazina yanjawna ko baya cikin iyalanka waɗanda za su tsira aw innahu laysa min ahli dinika ko kuma shi wannan baya cikin wato halin addininka tunda baya addininka saboda haka a bar maganansa innahu ai su'aluka iyaya najatahu domin roƙon da kake Allah tabaraka wa ta'ala kana roƙon sa ya tsirar da shi amalun ghayra salih aiki ne ba na gari ba fa innahu kafirun domin shi kafiri ne fala najata lil kafirina babu kuma tsira ga wanda suka tsawanto kafurai al-anbiya wa masumun su annabawa masumai ne ba sa aikata sabo walakin yasdur minhu ma la yaliqu bimansabihi bimansabihi amma ga wani abu ya fito daga annabi nuhu wanda bai ainihin dace da matsayinsa ba wa huwa sayyi'atuhum wannan shine abin da ake kira hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin wato kyakkyawan aikin abrar sayyi'a ne wurin wato makusanta idan mutum ya kai matsayin al-muqarrabin to za a ga abrar za su yi aikata aiki suna ganin su aiki ne mai kyau amma a wurin muqarrabun laifi ne za a ga mutum ya zo masallaci yana ta nafila yana ta sallah muqarrabi yana ganin sa idan ya gare a cikin wannan aikin nasa sai ce ai wannan aikin ka gani fa shi yana ganin yana ibada aiki mai kyau amma muqarrabin sai gari yake sai ce wannan aikin ai riya ne to saboda haka ku kuma misali sarki yana zaune da fadawa fadawa sun zube ba takalmi ba komai a gaban sarki sai a ce wani babba hafsan sojoji sai ya zo shi kuma ya zo zai ziyarci sarki yanda ya zo da takalmansa haka zai zo yana ganin haka shine girmamawa haka zai tau har gaban sarki wato zai ya tsara wa sarki wannan tsara wa sarki da zai yi yana ganin hakan wato shine a ainihin girmama sarki su kuma mukarrabun makusantar sarki suna ganin sai yi a ya aikata rashin ladabi saboda ya zo da takalmi har gaban mai martaba sarki to saboda haka hasanatul muqarrabin wato hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin al-bashariya iktadat minhu ash-shafaqa ala ibni bashariya ne ta sa annabi nuhu alaihi salam ya ji tausayin ɗansa ya nemi tsirar da shi yana zaton wannan zai yiwu falamma uti bi anna zalika la yasbila ilayhi yayin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi zargi akan cewa haka babu hanyar haka raja ila Allah tabaraka wa ta'ala bin tauba saboda haka sai koma ga Allah tabaraka wa ta'ala da tuba wala wala zamba hakika amma hakikanin abun ba zunubi bane illa idza kana hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin sai dai idan zaka ce hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin ko kuma wasu malamai suka ce fassaran wannan ayan ai innahu kan ana amalun amila wa sahibu amalin ghayra salih ko kuma dai shi kan ana yana aiki wanda ba nagari ba lahu amalun ghayra salihah yana da wasu ayyuka ba za a kira su ayyuka na gargari ba ko kuma wasu malaman tafsiri suka ce innahu amila a innahu amalun ai waladun ghayra salih shi aiki ne ko kuma shi da ne wanda ba nagari ba waladun laysa bisalihin ai inna da ba ma ukila rajulu ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi domin ana cewa mafi kyan abin da mutum zai ci daga nemansa daga aikin hannunsa saboda haka dan mutum ma yana daga cikin aikinsa to saboda haka wannan ɗan naka wannan aikin naka ba nagari bane wato wannan ɗan naka ba mutumin kirki bane saboda haka ka ce tabbar yada abila da tab ma agana an maluhu wa ma kasab wa ma kasaba nan ma'anarsa ma'anahu alwalad alwaladu yusamma amal ma'anan walad ana kira wato walad ana kiransa aiki dan mutum ana kiransa aikinsa fa ala hadha tawilat a dukkan waɗannan fassarori to fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun karka tambaye ni akan abin da baka da masaniya akai min in ja ibn kalkafir akan akirar da danka kafiri ko kuma malamai suka ce a idan mutum yana raye ko kafiri ne za a iya masa addu'a ya samu tsira wato ya samu imani akan wannan ne shekul islam yake cewa najjini wa najjili kuwani wa najji sunusi kaza a kawani Allah ka tsirar da ni ka tsirar da kuwani wato kwanin kurma shugaban kasar Ghana sannan ka tsirar da sunusi halifa sunusi na farko sannan ka tsirar da mutane na saboda haka idan kafiri ne ko kafiri ne idan mutum yana raye za masa wannan addu'a saboda ya samu shiriya saboda haka a wurin ainihin abarar ba laifi bane za ka yi addu'a Allah ya tsirar da mutum ko da kafiri ne a masa addu'a Allah ya shirye shi to saboda haka sai wannan addu'a na cewa Allah ya shiryar da shi ko kuma idan akwai hikima idan ka je wurin waɗanda ba kafirai ba nasu ya koma ga Allah kana so ka yi addu'a sai ka yi addu'a irin yadda wani ɗaya daga cikin shagunan ƙasar na wani mai hikima daidai ana yin addu'o'i akan ainihin wani ainihin kirista ko kuma wanda ba musulmi da koma ga Allah sai masa addu'a cewa Allah Allah kai shi inda ya kai iyayensa shikenan suka ce amin shikenan an yi hikima an wuce wurin to saboda haka karka tambaye ni tsirar da ɗanka kafiri innani inni ya izuka an takuna min aljahilin a ina ainihin maka wa'azi karka kasance cikin wanda ba sani ba suke aikata aiki wanda sanin su ya takaita bi su'ali kama lam ta'lam wurin roƙon abunda kana tambayan abunda baka da masaniya a kansa cewa ba a roƙon a tsirar da dan kawo mutum wanda ya zamanto kafiri saboda haka karka yi ainihin wannan roƙo karka ainihin tambaye ne abinda baka da masaniya a kai na tsirar da danka wanda ba musulmi ba
أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي يعلم وإلا تغفرني وترحمني أكن من الغالبين
sai annabi nuhu alaihi salam ya ce ya rabbi ya ubangiji inni a'udhu bika ina neman tsari gare ka ina komawa ina mai da lamari na gare ka in damfara gaba ɗaya mai da lamari na gare ka wato ina neman tsari gare ka an as'alaka ma laysa li ma laysa li bihi ilmun kada in roƙe ka abinda ba ni da masani a kai Allah ka gafarta min akan wannan kuskure da nayi na roƙe ka akan abinda bai kamata in roƙe ka ba wa illa taghfirli Allah idan ba gafarta mini ba ma farada minni abinda yayi ainihin ya zama ya zarti a cikin lamarina ya zama ya wuce iyaka Allah idan ba gafarta min ba tarhamni ka mini rahama akun min khafirina zan kasance cikin wanda suke ainihin rage wa kansu lada wanda za su zama to duk wanda Allah bai gafarta ba zai shiga wannan to haka annabawan Allah suke dama su suna mai da lamarin su gaba daya su komar da lamarin su ga Allah tabaraka wa ta'ala
قيل يا نار اخرج سلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك ولنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم آه قيل يا نوح اعبد Allah tabaraka wataala sai ya ce annabi Nuhu an zilmi na safina wato an gama wancan magana na kafin farkon hawa jirgi abin da ya roka na tsirar da ɗansa to bayan hau an yi wata shidan da aka yi tun Rajab Shaban Ramadan Shawwal Zulqa'da Zulhajji Al-Muharram da aka zo Allah sai ya ce masa ka sauka ya Nuhu bi salamin wato bi salamatin aw tahiyatin ka sauka cikin aminci ko kuma gaisuwa ne Allah yana ce maka kai sannu dai tsira wato ka tsira kai sannu wato ana masa gaisuwa da aminci da ya samu tsira dukkan duniya sun halaka sai wanda suke cikin wannan jirgin salamin minna gaisuwa ne daga ubangiji wa barakatin da albarkoki daga ubangiji alkhairat alkhairori daga ubangiji alaika ya tabbata kanka ya kai annabi nuhu wa ala umamin mimman mak wato da kuma al'umma wanda suke tare da kai wannan shi ma yana daga cikin ijaz na alqur'ani aka jeranta mimun mimun wato har suka zamanto guda shida saboda akwai ta da ifi mimun guda uku guda hudu da kuma biyunsu masu ta da ifi saboda haka mimun guda shida suna jere wato wa ala umamin sannan bayan an ce umamin aka ce mimman ma wato al'umma wanda suke tare da kai a wato fi safinati a cikin jirgi ai min auladihim daga cikin ƴaƴayensu wanda suke cikin wannan jirgi wato zurriyatihim da ƴaƴayensu wa humul mu'minuna su ne muminai wanda suke cikin wannan jirgi wa umamin da kuma wasu al'umma sanumatti'uhum za mu ji da su daɗi fi duniya a cikin duniya sun mai musu minna azabun ali sannan azaba mai radadi ya shafe su wato basharahu Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya wa annabi Nuhu albishir bi annahu yanzilu wa ma'ahu barkatin zai sauka tare da shi akwai albarkatu albarka suna tare da annabi nuhu lokacin da zai sauka wa anna auladahu sayakunu fihim mu'minun a cikin yayansa za a samu mu'minai wa sayakunu fihim abna'ud dunya a cikin kuma za a samu yan duniya wanda wayannan wanda suke yan duniya yudihum mata'an fid dunya wa fil akhirah lahum azabun alim su wanda suke yan duniya za a ba su jin daɗi na duniya amma a lahira suna da azaba wato azaba mai radadi فنزل نوح النبي نوح يسوقا ويروى شيء الرويتو أنه لما أراد أن يعرف هل قرب انكشاف الماء بعث بغراب يبحث ينظر له ما فعل الماء يا عند النبي نوح يسوع يسني يا لمر الروا روا كسا تشني شني sai so ya sani ya lamarin yake sai ya aiki hankaka hankaka ta je ta duba ya lamarin ƙasa take hankaka tana sauka tun da an yi ruwa komai ya mutu fara jifa sai ta ga mushe ta ga mushe sai ta tsaya fashi ta gane biya wa nasiyar ta latino sai an kaka ta shagala da wannan mushe da ta gani ta tsaya cin mushe dama ita mushe take ci sai ta manta da aikan annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu ya jira ya jira da ya ga lokaci ya yi tsawo bai ga amsa ba na ainihin wato hankaka da ya aika sai ya ƙara aika hamama ya aika kurciya ya ce ita kurciya ta je ta duba kurciya ta je ta duba sai ta samu ainihin ruwa ya ja amma ya ja kan bishiyoyi sai ta tsinko wani ganyen bishiya ta kawo annabi Nuhu alaihi salam ta ce masa ai ruwa ya sauko ga ainihin yana kasan bishiyoyi wato ga ma ganyen bishiya annabi Nuhu ya ga wannan bayan lokaci sai ya ƙara aikan wannan kurciya da ya aike ta sai ta je ta samu ruwan da ya fara shanyewa shine bangaren ɗakin Ka'aba mayale Ka'aba bi Makka abin da yake kusa da ɗakin Ka'aba a garin Makka sai fa ta da hamama fa alsagat rijliyat turab eh wannan kurciyan ta je ta kama ƙasa da to- da ainihin ƙafafuwanta ta kama wannan ƙasa sai ta zo wurin annabi nuhu alaihi salam ta nuna masa faga shi ruwa ya shanye ga ma ƙasa yadda ta yi saboda haka da kawo masa annabi nuhu sai san cewa wato ainihin ruwa ya ainihin ƙare saboda haka annabi nuhu sai ya mata ainihin nadi wato ya yi mata kuma addu'a na samun aminci ya mata addu'a na albarka ita da zurriyarta gaba ɗaya kurciya ta samu wannan addu'a faliza fali hazal hamama amina la takafu shay'a shehu ce saboda haka kurciya ta zamanto tana cikin amana ba ta tsoron kowa ba ta tsoron komai a hillu ko haram wato a harami za a gan suna yawo ba a kashe su wannan ma ja al-ghurabu da alaihi bi adami al-amni ita kuma kaka da ta zo sai annabi nu ya mata addu'a wato na rashin samun aminci to saboda haka aka halasta kashe ta a hillu ko a haram wato a harami ko ba a harami ba ita aka halasta kashe ta wa hum yatasha'amuna bihi da'iman sannan mutane suna shi'umanci da shi duk lokacin da aka ga an kaka ko mutane suna zaune aka ga an kaka ta zo ta kuka sai a ce to lalle waɗannan mutane wato akwai shi'umanci a ciki ko dai za su watse ko za a yi mutuwa a wannan wuri to daga nan ta zama to shi'uma wato ita an kaka sannan sunanta min al-guruba daga bakunta ne duk inda ta zo wannan wurin sai ya zama babu kowa an watse walan ma nazala a yawma ashura sama zalikal yawm yayin da annabi nuhu ya sauka ranan ashura sai ya azumin wannan rana yayin da sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina ya samu yahudawa suna azumtar ranan ashura sai ya tambayi yahudawa me yasa suke azumtar wannan rana sai suka ce annabi musa alaihi salam ya kasance yana azumtanta saboda murnan Allah ya tsirar da shi ya halakar da Fir'auna shikenan shi yasa suke azumtansa sai sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce nanu haqqu bi Musa minkum fa samahu wa amara bi siyami sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce ai mu muka fi cancanta da Musa akan ku sai na Rasulullah ya azumci wannan rana yau murji sahabbai su ma su yi azumi kamar yadda Imam Bukhari ya ruwaito sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama ainihin annabawa guda goma da abubuwa guda goma a ranar ashura saboda haka ake ambaton wannan rana da ranar ashura abu na farko annabi nuhu alaihissalam ya sauko daga kan jirgi ranar ashura Allah ya tsirar da shi ranar ashura wannan shine abu na ɗaya abu na biyu Allah ya fitar da annabi ibrahim daga cikin wuta wutan da aka jefa annabi ibrahim a cikinta kuliya na rukuni barna wa salaman ala ibrahim wannan wuta ta zama aminci ga annabi ibrahim an fito da shi daga cikinta ranar ashura abu na biyu kenan abu na uku an halakar da fir'auna an tsirar da annabi musa ranar ashura annabi yusuf abu na hudu annabi yusuf ya fito daga kurkuku ranar ashura sannan wato waraja malikan yawma ashura ya zawo kuma sarki ranar ashura sannan allah ya amsa addu'an annabi dawud alaihi salam ranar ashura annabi suleiman mulkinsa ya dawo gare shi ranar ashura sannan allah ya ɗauke annabi isa ɗan maryam ranar ashura sannan an yaye bala'in annabi ayub jarrabawan da ya same shi shi ma an yaye ranar ashura annabi yaqub alayhisalam ya haɗa ɗansa annabi yusuf a misra ranar ashura saboda haka wato wannan shi yasa ake kiransa ranar ashura allah ya girmama annabawa guda goma da abubuwa guda goma saboda haka ya zama ashura sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam muka fice ta kan Musa yayi umurni da azumin Ashura yayi azumtansa yace inni atasibu ala Allah an yukaffira sana allati qablahu ina fata ina kauna ga Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya azumin ranar Ashura Allah ya kankare masa zunubai da suka gabata na wannan shekarar da ta gabata wa siyamu arafa azumin ranar arfa kuma sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ina fata wurin Allah an yukaffira sana allati qablahu wa sana allati ba'dahu Allah ya kankare wa mutum shekarar da ta wuce da kuma shekarar da za ta zo kamar yadda Imam Muslim ya kawo cikin sahihi nashi saboda haka wannan shine abin da ya shafi Annabi Nuhu da saukansa daga ainihin wannan jirgin ruwa tilka تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا
Allah tabaraka wa ta'ala ce duka minan bayan gaibi nu ya idai ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin labarai abubuwan da suke boye muke baka labari muke ma wahayi ya ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam ma kunta ta'lamu ha anta wala qawmu da can baka da labarin wannan abu haka mutanen ka ba san wannan abun ba saboda haka tun kafin wannan lokaci su ba san shi ba saboda ka fasbir kai hakuri fasbir kai hakuri duk abin da aka yi na cutar da kai kai hakuri ga irin abubuwan da ya faru da annabawa kowane annabi ya zo mutanensa ga irin ƙaryata shi da suka yi ga kuma irin azaba da aka musu ga irin izayen da aka yi wa annabawan da suka zo yan uwanka kafin kai saboda haka kai ma ka yi haƙuri wato innal aqibata lil muttaqin ka sani ƙarshe mai kyau ya zama mutum ya yi kyawun ƙarshe yana ga masu tsoron Allah duk wanda ya zama cikin masu tsoron Allah shi zai zama yayi ƙarshe mai kyau to saboda kar ka damu duk abin da kafirai suka maka ba za su yi kyakkyawan ƙarshe ba sannan duk irin halin kunci da mumini yake ciki yayi haƙuri shi yake da ƙarshe mai kyau mai tsoron Allah shi yake da ƙarshe mai kyau kuma duk rayuwar da mutum yayi muradi ya samu kyakkyawan ƙarshe idan mutum ya samu kyakkyawan ƙarshe shi kenan ya rayu a duniya zai je rayu a lahira ya ji ni'ima mai daɗi wato sai ma ya manta da irin rayuwar da ya na wahala a duniya amma duk abin da mutum ya ji a daɗi na duniya idan ya yi mummunan haƙiba mummunan ƙarshe to zai zamanto wa ba zai zamanto damuwa a gare shi a lahira saboda haka kai hakuri ya rasulullah ƙarshe ne kyau na ga masu tsoron Allah kai da waɗanda suke tare da kai na mu'minai وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون bayan isan annabi Nuhu alaihi salam Allah yana kawo kisoshin annabawan da mutanen su suka karyata sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da mutanen wayannan annabawa ne to bayan annabi Nuhu alaihi salam sai wato annabi Hudu wanda tsakaninsa da annabi Nuhu shekara 800 ne tsakanin annabi Nuhu da annabi Hudu alaihi salam tsakaninsu shekara 800 saboda haka shi annabi Hudu Allah ya aiko shi zuwa ga Adawa ne adu ana danganta zuwa ga babansu wanda shine adu ibn iwas bin irama bin sam bin nuhu alayhi salam wato ana danganta shi shi ma jika annabi nuhu ne alayhi salam shi kuma annabi hudu wanda aka aiko shi zuwa gare su wanda aka ce dan uwansu ne shi ma hudu annabi hudu alayhi salam sunan mahaifinsa abdullahi dan rabaha dan kulub dan ad saboda haka shi ma dangin su ne da yazo kuma ya rayu a cikin su ya rayu shekara 400 ne da 64 annabi hudu alayhi salam saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace zuwa ga su ma wa ila adin zuwa ga su kuma adawa wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ga kahum dan uwansu min alqabila wanda yake kabilan su daya hudan shine annabi hudu alayhi salam da yazo ya same su yace ya kauni ya ku mutane na ibudullah ku bauta wa Allah wahiduhu ku kadaita Allah kada ku yi tarayya da Allah da komai malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani Allah wani Allah tabaraka wa ta'ala ba ku da wani koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala wanda za ku bauta masa in antum fi ibadatikum al-awzan ku sani ku fa ba abin da kuke a cikin bautan wannan gumaka da kuke yi illa muftarun fa ce kago ƙarya kawai kuke yi wato kazibuna ko makaryata ne kawai bautan gunki ƙarya ne ta ya za ka halitti abu da hannunka ka ce kuma shine Allahnta alhali kuma shi Allah khalik shine mahalicci ba wanda kai kai ba kuma kai ba kai ka zama Allah sama sai shi ya zama Allahnka akwai batan basira a ciki saboda haka ƙarya ne abin da yake kirkirowa ku sani Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake ba da abokin tarayya kuma shine mahalicci ba halittansa ake ba يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجر إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون sannan annabi nuhu alaihi salam yace ya kauni ya ku mutane na la as'alukum alaihi ala tauhidi akan wannan kiran ku da nake akan kada ita Allah tabaraka wa ta'ala bana roƙon ku ajaran bana neman lada ba wai ku biya ni bane ba na ina kiran ku bane don ku biya ni a'a ku sani in ajira illa ala allazi fatarani lada na na ga wanda ya halicce ni inna in ajri illa ala allahi illa lillah ku sani ladana yana kan Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala da tuhu al'adansa ya basu anbiya fuqara yana aiko annabawa ne zamanto mabukata ba cikin masu kudi ba zamanto mabukata walakin ma faqarihim amma duk tare da cewa annabawa ba masu kudi bane a zahiri ba a ganin su da tarin dukiya la talabuna bitablighir risala ajran ba sa neman a biya su lada na isar da wannan aike a Allah ne ya aike su saboda haka in sun kira mutum zuwa ga Allah ba sa neman ya ba su lada wannan ko malamai suka ce shine ma'auni ilahi mutanadi duk wanda zai zo ya kira ka zuwa ga Allah sannan ya nemi ki ce ka biya shi a wannan kiran naka da yake yi to abun nashi ba gaskiya a ciki a zai kira ka ne yana neman ajirin illa Allah ladansa yana wurin Allah tabaraka wataala idan ka masa isani fa nima idan baka masa ba shi ba zai nemi ka biya shi ba ladan kiran ka zuwa ga Allah kullum yaquluna dukan annaba suna cewa in ajri illa allazi fadarani ay khalaqani dukan suna cewa ladan suna ga wurin wanda ya halicce su shine Allah tabaraka wataala afala taqilun yanzu ba za ku hankalta ba ku gane Allah tabaraka wataala shine ya halicce ku ko bana neman komai a wurin kar ku ga ban da komai a ba kuɗi nake nema a wurin ku ba ina nema ku kada ta Allah ne ku tsira ranar gobe kiyama ولا تنتظروا ربكم ثم توبوا إليه سواء عليكم مدرارا ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا
Allah tabaraka wa ta'ala sai fada harshen annabi Hud alaihi salam yace ya kauni annabi Nuhu yace annabi Hud yace ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangiji ku mina shirki wato gubar shirka wanda yake mushriki ya tuba ya istighfar ya bar shirka wanda kuma yake musulmi istaghfiru rabbakum min adh-dhunubi wal ma'asi ku nemi gafaran zunubanku wato wurin Allah tabaraka wa ta'ala daga zunubi da sako da kuke sabawa Allah tabaraka wa ta'ala thumma tubu irjiu sannan ku tuba irjiu ilayhi koma ku mai da lamarin ku zuwa ga Allah tabaraka wata'ala bi ta'ati da din Allah tabaraka wata'ala idan kun yi haka yursilis samaa almadar wa kanu qad munihu Allah tabaraka wata'ala zai turo muku ruwan sama alhali an hana su ruwa shekara uku ba su samu ruwan sama ba alaikum midraran Allah zai sauko da ruwa a gare ku kasirar durur mai yawan zubowa ruwan sama mai yawa zai zubo muku saboda kun yi istighfari kun tuba zuwa ga Allah kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul nuhin fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara to saboda haka ku ainihin tuba Allah zai aiko muku da ruwa wa yanzirkum quwwatan ila quwwatikum Allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin ku ai ma quwwatikum tare da ku kuna jin masu ƙarfi ne adawa Allah zai ya ba ku dukiya kamar dai yanda yake a cikin suratul nuhin din wato asan rabbakum yursilis samaa alaykum midrara ويمدركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا saboda haka Allah zai ba ku dukiya bil mali wal waladi zai kara muku dukiya saboda istighfari da kuke yi Allah kuma zai ba ku yaya saboda wannan istighfari da kuke yi alhali a lokacin wato Allah ya sa zamanto ba sa aihuwa an yi shekara talatin ba matar ɗaya daga cikinsu da suka haihu in ji wasu malaman tafsiri wasu suka ce a shekara arba'in ne ba wanda ta haihu wala ta wallau kada ku juya baya an mujrimin ku zama to mushrikai kuna tarayya wa Allah tabaraka wa ta'ala ku bi wannan abin da ake gaya muku sai ku samu tsira saboda haka idan kun juya baya kuma za ku halaka قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن ببارئين آياتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آياتنا بسوء قال إني أشكر الله وأشهد أني بريء مما تشركون Allah tabaraka wataala yace sai annabi hudu alaihi salam yace musu suka ce wa annabi hudu qalu ya hudu suka ce ya hudu ma jita na bi bayyinatin yanzu baka zo mana da wani hujja ba qur'ani ala qaulika wata dalili akan wannan magana da yake cewa kai annabin Allah ne kai manzon Allah ne wa ma nanu bi tariki alihatina ka sani ba mu ba za mu bar allolin mu nan ba ba za mu bar waɗannan gumakan ba an qaulika saboda wannan maganar naka ne qaulika saboda abin da yake faɗa cewa kai annabin Allah ne ba zai samu bar gumaka ba wa ma nanu laka bi mu'mini mu fa ba za mu yi imani da kai ba in za ka bar magana ma ka bari suka ce ba za su yi imani ba in naqulu fi sha'anika mu ba abin da muke gani ma a cikin lamarinka ba abin da muke faɗa kan sha'aninka illa itaraka ai asabaka ba'du aliyatina bi su'i ai muna ganin allolin mu ne suka taba ka suka same ka da mummunan abu nanu itiqaduna anna aliyatin lati tasubbuha hiya allati khabalat aqluka wato muna ganin dai abinda muke gani itikadin mu wannan allolin namu da yake zagi yake cewa ba su da amfani wannan gumaka da yake cewa ba su da amfani su muke ganin su suka taba hankalinka har ka zama kaman haka ka dinga kana sururi kana surutai kana cewa kai annabi ne haza hazyanul majnun fakat wannan abin da yake faɗa kai irin surutun na mahaukaci maganganu ne ba su da fiti kai ba za mu ji da wannan annabtan naka ba suka gaya wa annabi hudu haka qala inni ushirillah annabi hudu sai ce musu ni fa ina shaidawa Allah tabaraka wa ta'ala ala a- alayya wato Allah tabaraka wa ta'ala shine shaida a gare ni wa ushidu ku shaida kuma anni bari min ma tushrikun saboda haka ni nayi baran baran na kubuta daga abin da kuke tarayya da shi ba ni ba shirkan da kuke yi ku sani abin da nake kiran ku gaskiya ne ni kuma annabin Allah ne manzon Allah ne tabaraka wa ta'ala saboda haka nayi bara'a na kubuta daga abin da kuke tarayya da shi
ينفوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون saboda إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو عاقل بناصيتها إن ربي على إبراهيم مستقيم
saboda haka annabi hudu alaihi salam sai ce musu wato abinda nake fada na kuta daga abinda kuke shirka da shi wato kuma bana fatido ne saboda haka duk abinda za ku shirya na kaini da makirci ku shirya mini yi talo fi halaki duk dabarun da za ku yi wurin shirya halakar da ni ku shirya jami'an gaba daya antum wa auzanukum ku da gumakan naku ku haɗu ku shirya duk abin da za ku shirya na neman halakar da ne ku shirya shi saboda haka tun malatun zirun sai kar ku jinkirta mini la tumhiluni kada ku jinkirta mini la ubali bi ni ban damu da su ba da ku da gumakan duka ba na ganin za ku iya tasiri saboda inni tawakkaltu ala Allah ni fa ku sani abin da na dogara da shi shine Allah na go dogara da Allah rabbi ubangijina wa rabbikum kuma shine kuma ubangijinku saboda shi Allah ma min dabbatin ay nasmatin tadubbu ala al-ardi ba wata halittar da take dindigi a doron ƙasa wato illa huwa akizun bi nasiyatiha fa sai Allah shi yake rike da gankon kanta wato malikiha aw qahira Allah shine mamallakin wannan dabba shine kuma yake da rinjaya kai wato Allah shi yake rike da remote control da dukkan wani halitta da ke tafiya a doron ƙasa shine nasiya wato control din dabba wala tanfa wala tadur wala tadarra illa bi iznihi ba abin da zai amfani wani ko wani abu ya cutar da wani sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka inna rabbi kada ku ce kuma wannan shine wato tauhidi kamar da lamari gaba ɗaya zuwa ga Allah tabaraka wataala amma fa kar ku ji cewa Allah shi yake rike da control din kowa ku ce to shikenan za ku shirka kuma ku ce Allah ne tabaraka wataala ya sa ku a ku sani inna rabbi shi ubangiji na ala siratil mustaqim yana kan hanya ne madaidaiciya duk wanda ya bi hanya ta daidai to shine ya bi abinda Allah tabaraka wataala yake so tariqal haqqi wal adali hanya na gaskiya da adalci Allah Ubangiji yana kan wannan hanya duk wanda ya bi wannan hanya ya bi hanyar da Allah yake so a bi duk kuma wanda ya saba ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai fada cikin halaka فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستغرب ربي قوما غيركم ويستغرب ربي قوما غيركم ولا تدروا له شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa in tawallau idan waɗannan mutane suka kau da kai suka bijire wato turidu idan suka bijire suka bada baya faqad ballagtukum to ku sani ni na isar muku ma ursiltu bihi ilaykum abunda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko ni zuwa gare ku to ni fa na isar aikan da aka mini na isar saboda haka na sauke aikana wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum Allah tabaraka wa ta'ala zai halakar da ku don dai kuka bijire Allah zai halakar da ku don ya halakar da ku kuma zai kawo wasu jama'a wasu ku zai kalifantar da wasu su gaji wannan ƙasa la tadurruna hushiya hakan ba zai cutar da Allah da komai ba shirakikum wannan shirkan da kuke yi ba zai cuci Allah da komai ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin hadisul qudsi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnukum kanu ala afjari wato kalbi rajulin a ahadin minkum la yanqusu zalika min mulki shay da ce mutanen farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku za su kasance akan bijiran ɗaya daga cikin ku wato kafirci kamar na Abu Jahl haka ba zai rage wa Allah komai ba saboda ku sani shirkan da kuke yi ba zai cuci Allah ba da komai ba zai rage masa komai ba inna rabbi ku sani shi ubangiji na ala kulli shay'in hafiz Allah ne kiyayewa ne mai lura ne mai gani ne akan dukkan komai duk abin da kuke aikatawa Allah tabaraka wataala yana gani kuma zai zo ya saka musu akai
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ Allah tabaraka wataala ce walamma jaa amruna ai azabuna yayin da azaban Allah tabaraka wataala ta zo wato da suka suka ki sun imani to shikenan sai azaba na halakar da su zai zo to da wannan azaban Allah ta zo najjaina wa najjaina hudan Allah tabaraka wataala ce sai muka tsirar da annabi hudu nabiyyan lahi annabin Allah ne Allah ya tsirar da shi wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da annabi hudu alaihi salam Allah ya tsirar da shi bi rahmatin ai hidayatin minna da shiriyan Allah tabaraka wa ta'ala wa najjaynahum min azabin gharib Allah sai tsirar da su daga azaba wadda take mai ainihin tsanani mai kauri najahuwa annabi nu ya annabi hudu ya tsira shi wa man amana bihi da wanda suka yi imani tare da annabi hudu wa hum arba'ati alafin mutane ne mutum dubu hudu su ne suka yi imani da annabi hudu ya waɗannan mutane su kaɗai ya samu suka yi imani mutum dubu hudu a hakan ma ya fi na annabi nuhu alaihi salam wanda ya zauna ya yi shekaru dubu ba hamsin amma mutum tamanin kaɗai ya samu to shi kuma annabi hudu da ya rayu shekara ɗari hudu da wani abu to ya samu ainihin ɗari hudu da sittin da hudu wato ya samu mutane dubu hudu wanda suka yi imani kamar yadda mai tafsirin khazi ne kawo haka nan sami shi ma kawo cikin hashiyarsa na jalalaini wannan akan wannan gadiya mutum dubu hudu su ne suka yi imani saboda haka azaban Allah da ya zo sai aka kirar da wannan muminai mutum dubu hudu tare da annabin Allah annabi hudu alaihi salam وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود
Allah tabaraka wa ta'ala ce to wannan fa tilka adun wannan fa sune adawa kuma karshen su Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su ya aiko musu da iska iskan nan takan shiga cikin mutum ta dauke shi sama kamar inda ya gani leda yake firewa ta zo ta buga shi a ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala kar da su isharatun ila asarihim wannan ana musu ishara zuwa ga je su ga guraben su su ga yadda suke fata dutse su yi gida su raya ainihin gidaje fasihu fil ardi ku je yawo ku yi sayaha a doron kasa fanzuru ilaiha ku je yankin kasar suriya za ku ga inda ada suka rayu ku ga ya asar nasu yake ya guraben inda suka zauna ke ku duba mana ku laraba kuna kusa da siriya kam ku je ku duba summa wasafa amalihim sannan Allah sai siffanta halayensu faqala sai yace su adawa jahadu bi ayati rabbihim sun yi jayayya sun musu ayoyin Ubangiji, sun karyata annabin Allah, sun musu ayoyin Allah, wasau rusulahu, sun saba wato rasulahu, sun saba wa manzon Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahu man ata rasulan ata jami'ar rusuli domin duk wanda rusulahu duk wanda ya saba manzo daya Allah sai ce sun saba manzannin Allah to duk wanda ya saba manzo daya to kaman ya saba dukkan manzannin Allah ne tunda sun karyata annabin Allah annabi Hudu to shikenan sun zama dukkan annabawa sun karyata su saboda li ishrakin fil asli ma ja'u bihi li ishrakihim fi asli ma ja'u bihi saboda su annabawa sun yi tarayya akan abin da suka zo da shi dukkan annabawa sun zo da la ilaha illallah ne to saboda haka duk wanda ya karyata daya akan ya karyata Allah to ya karyata sauran annabawa sai dai kowa wato minhaj tsarin shari'atan din ya zama daban da minhaj shari'ar da da tsarin ibada da zama daban amma aqida duka la ilaha illallah shine abin da suka gudu shi yasa ya ce musu ibudullah ku bauta wa Allah to wahiduhu ku kade ta Allah tabaraka wa ta'ala to tunda sun karyata shi akan cewa wato saboda haka Allah ya hukunta sun karyata dukkan annabawa tunda duk sun zo da tauhidi ne wattaba'u ay asfala suka duka kanattun mutane a cikin su amra kullu jabbari su mutanen sannan kakantattu sun bi lamarin dukkan wani mai taurin kai a nidin wanda ya zamanto mai girman kai da taurin kai mu'ani dalil haƙi wanda yake taurin kai ga bayan ainihin barin bin gaskiya min ru'asa'ihim daga shugabannin su waɗannan shugabannin nasu da suke kin bin gaskiya saboda haka sun bi sun kidin su wato sun bi su sun kidin annabawa saboda haka Allah sai ya ainihin la'ance su wa utbi'u wato fi hadhihi dunya la'ana Allah tabaraka wa ta'ala sai nisan ta su daga ramin Allah wato suka bi ainihin suka samu tsinuwa a cikin wannan duniya wato yau mai kiyamati Allah na arwa sa'il khalayi a ran tashin kiyama kuma za a samu tsinuwa akan halittu gaba daya a za a tsine musu akan halitta gaba daya to saboda sun sabawa annabawan Allah sun saba wa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب
Allah tabaraka wa ta'ala tunda su sun saba wa Allah tabaraka wa ta'ala wato sun saba lamarin Allah to shikenan ala inna adan kafaru jahadu rabbahum su adawa sun kafirce wa ubangijin su ala budan min rahmatillahi wato sun nisanta daga ramin Allah tabaraka wa ta'ala li adin su adawa qauma hudin sune mutanen annabi nuhu annabi hudu alaihi salam to bayan su kuma Allah ya ce wa arsalna ila samudi akahum min qabila salihan samudawa su kuma Allah sai ya aiko musu dan uwansu wato Annabi Salih alaihi salam wanda shi Annabi Salihu ya zo shi kuma bayan Annabi Hudu alaihi salam da shekara ɗari Allah ya aiko Annabi Salih alaihi salam sannan ya rayu shekara ɗari da tamanin shi Annabi Salih alaihi salam to Allah ya aiko shi zuwa ga ainihin mutanensa shi ma wato Samudawa Annabi Salih alaihi salam kala shi ma da ya zo me yace musu kala ya kauni yace ya ku mutane na ibudullah ku bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala wahiduhu ku kadaita ku kadaita Allah tabaraka wa ta'ala ma lakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani Allah in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba shine Allah na gaskiya ku bar gumakan ku ku fiskanci Allah tabaraka wa ta'ala saboda menene huwa ansha'akum ku sani Allah shine wanda ibtada khalqakum Allah shi ya fari halittan ku wato min al-ardi ya kasa bi kalbi abikum adamu minha saboda Allah ya halitti babanku annabi Adam daga ƙasa to saboda haka Allah shine ya halicce ku daga wannan ƙasa din shi ya fare ku saboda haka dan Adam ya bautawa Allah tabaraka wa ta'ala tunda shine ya ya fare shi wato ya halitti babansa annabi Adam daga ƙasa tunda shi Adam an halicce shi daga ƙasa to kowane dan Adam daga wannan ƙasan aka yi shi saboda haka wata rana annabi Isa alayhi salam mutane sun tambaye shi tsakanin wane da wane wa ya fi sai annabi isa alaihissalam ya dauko kasa a hannunsa hannunsa na dama ya dauki kasa hannunsa na guma ya dauko kasa sai nuna mutanensa sai ce da wannan da wannan wanne bi suka ce duk ɗaya ne ta to ai kasa da kasa ne ka nuna da kasa da kasa waye duk kasa ne saboda haka ba wanda yafi inna karamkum billahi atqakum wanda yafi girma a wurin Allah wanda yafi wanda yafi tsoron Allah shine kawai yafi girma amma in ba haka ba duka kasa ne duk ɗaya suke ba su ko kasa ba ta fi kasa ba duk kasa iri ɗaya ne to saboda haka Allah ya shi halitte ku daga ƙasa tun da ya halitti babanku annabi Adam daga ƙasa sai dai bayan nan kuma sai Allah tabaraka wataala ya ainihin hura ainihin wannan ƙasa rai ta zama to tana da rai sannan ya dora mata shari'a ta zama to lata bi wannan shari'a bayan nan wasta amarakum fiha Allah sai ya ainihin rayar da ku a cikin ƙasa ya ba ku istimrarul ardi wato istimarin ƙasa ku raya ƙasa ja'alakum ummaran Allah ya sanya ku masu raya ƙasa ne taskuruna biha kuna zama a wannan ƙasa kuna gine-gine kuna raya wannan ƙasa imam hassan sise radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wannan aya wata amara kun fiha Allah ya raya ku ce wannan isti Allah ya istimarin ku wato yasa kuna raya kuna imaran ƙasa kuna gine-gine a ƙasa yace ba za a gane tafsirin wannan ayan ba sai ka je ka yi yawo ƙasashen turai ka ga yadda suke imaran ƙasa in ka ga gida zaka ce wannan gidan a a wurin kawai Allah Allah ya yi shi kamar tsirowa a wurin saboda yadda aka tsara shi saboda imara Allah ya ba ku imara ku ainihin wata amarakun fiha Allah ya isa ku zamanto kuna imaran kasa kuna raya kasa amma wani kafiri ne yana shan shayinsa ya zana wannan gida ka gina gidan haka saboda haka Allah shi ya imaran ku saboda haka wasu takafiruhu ku nemi gafaran Allah mina shirki ku bar shirka tunda kuna gine-gine kuna raya kasa ku bar shirka summa tubu ilaihi kuma ku tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala inna rabbi ku sani shi ubangiji na Allah qaribun makusanci ne mujibin mai amsawa kanu yashtagiluna bi imarati dunya su mutanen annabi samuda mutanen annabi salih sun kasance suna shagaltuwa da raya kasa raya duniya yabnuna suna gini fi suhur a cikin duwatsu wa yabnuna fi suhur suna suna ginawa akan ainihin wuri hakan nan kasa wanda ba dutse ba suna gina kan duwatsu sannan suna gina kasa wanda take shimfiɗaɗɗiya saboda haka kullu ma udiya ibn adam lahu la alayhi illa shay'an sarrafahu fil ma'i wad din duk abin da aka ba wa dan adam nashi ne ba yana kansa bane sai abin da ya sarrafa a cikin ruwa da tabo wato gini dai gini ne guda biyu duk wanda ya gina gurgudun bukatansa abin da zai rayu da shi a duniya wato iya bukatansa qadaru hajatihi wa hajati wa qadaru hajati iyalihi duk wanda ya gina gurgudun bukatansa da bukatan iyalinsa wa manazilid dayf sannan da masaukin bakinsa to haza binan haza bunyan sale wannan gini ne mai kyau ka gina inda zaka zauna da inda iyalanka za su zauna da inda zaka sauke bakinka yace wannan in kai wannan gini to gini ne mai kyau saboda haka ba inda mutum zai ba komai abin da mutum ya gina sai inda zai zauna shi da iyalansa da ainihin bakinsa saboda haka idan ma ya zauna wannan wuri ko kuma ya zama ba bakin da ya zo ba kutiban lahu hasana za a ringa rubuta masa hasanat za a ringa rubuta masa kyawawan ayyuka saboda wannan ginin da yayi hatta ya ulu kharaban har wannan ginin ya rushe idan dai iya abin da mutum zai amfani da shi da shi da iyalansa da bakinsa kaɗai ya gina idan kuma mutum ya yi ta gini ya yi ta gini ginin ma za ga wani ya bar shi ba kowa a ciki bai taimaki bayan Allah suka zauna a ciki ba sannan kuma bai ba da shi ainihin bai bar ainihin talakawa suka zauna ba sannan shi bai zauna ba ya fi karfin abin da zai zauna to wannan kuma ya zama wa balan alaihi amma man bana fauka hajatihi duk wanda ya gina sama da bukatansa da tsawala fil bunyan ya tsawaita ya ta ubare ya ta iban abin da ya fi karfin sa ga abin da ya shafi gini fa inna ma ya haluku malahu fil ma'i wal dini ka sani yana halakar da dukiyarsa ne cikin ainihin ruwa da laka kawai bai kunu hasratan alaihi yawmal qiyama wannan zai zama asara gare shi dan tashin kiyama zai zamanto asara gare shi dan tashin kiyama wa hum istamaruhum la fi dunya sune wanda istamaruhum la fi dunya sune wanda Allah ya ba su dama imaran kasa saboda haka ishtagalu bi imarati dunya suka shagala da raya wannan duniya gina kasa shine damuwansa damuwansu sun ba da lokacinsu gaba daya wurin gina wannan duniya saboda haka duk wanda ya yi ta gini sama da bukatansa ya gina gidaje wannan ya gina wannan idan ya zamanto a cikin gidajen tunda ya san gida ko sunawa ne ba zakka a ciki zai sauwaka wa talakawa su samu sauki a cikin gine-ginensu to shikenan wannan zai samu alhairi a cikin abin da ya gina shi yasa ɗaya daga cikin bayan Allah magabata ya rasu Allah masa rama ita tunda Allah bai sanya wa gida zakka ba ko gida nawa ne ba zakka shi kuma ba zai karbi kuɗin haya ba a gida kawai duk wanda in ya gina gida ya ce ka shiga to ka shiga kawai iya rayuwarka ko kuma iya shi rayuwarsu idan ya rasu duk abin da ya suka ce shikenan saboda haka tunda ba zakka a kai to shi ma bari ya ba wa Allah a ci gaba da rayuwa tunda dai gida ya san gidansa ne to amma kar ya zama to kana ta imara kai ma ka zama irin samudawa ka gina wannan ka gina wannan abin da ya fi karfin ka ko kuma ka ce a za a gina ne saboda in ka tsufa ka yi ritaya ya zama to shi ne zaka na samun kuɗin haya a'a lamarin gaba ɗaya zai koma can a'a to in kai haka kuma ka sauwaka wa bayan Allah wanda Allah bai ba su dama sun mallaka ba ya zama to kana mun sassauci a ciki kana neman albarka wato sai abun ya zama to ya albarka amma idan ka tsawwala a a ce gidan wane ka karka yadda ka shiga haye gidan wane saboda baya da mutunci in ka shiga ai ran da duk kudin ka ya kare za a ma rashin mutunci kamar inda aka yi wa ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar nan yana cikin gidan aka zo ana ɓare kwanon da yake ciki kudin hayansa ma bai kare ba amma an ce ma mai gidan ai malami ne ka riga ka bashi kuma ya zauna shi kuma malami in shekara ta yi in bai biya ka ba ka fidda shi za a ce ka masa rashin mutunci yace to kafin shekaran ta yi bari in fidda shi a tabbatar da na yi rashin mutunci shikenan malam yana kwanci aka zo ana bare kwano tana zubowa akan mayafin sa ya karkade yace Allah kana gani shikenan ana cikin haka kuma wani almajirin almajirin sa ya ji labari ga abin da fa aka yi malam shikenan ya zo ya sayi fili miliyan takwas kudin filin kawai aka zo a gina gida wanda cikinta dai akwai abin da malam ma bai taba gani ba aka yi duk abin da ake bukata na duniya ga wurin wanka na ruwan zafi ga na ruwan sanyi ga kaza ga shawa ga kaza kaza aka ce malam shikenan gashi an baka da nan yace ai gar da aka bare min kwano da ba bare kwanon ba da haka bai faru ba to saboda haka mutum ya zama ya sassauci ya yi rahama ga al'umma idan ka tsawwala to shikenan sai Allah ya turo ma kuma ka tsufa ka yi ritayan sai ya zama to cututtuka suna zuwa duk inda kai rashin mutunci karba wurin talakawa sai a fita da kai waje a je likitocin arna tura su kwace wannan kuɗin wai ciwon kaza ya kama ka ciwon kaza ya kama ka saboda rashin sauki da kai saboda haka sauka al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya zama lamarin sa ya albarka ya samu sauki a cikin lamarin sa na'am قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما وإننا لفي بشك مما تدعونا إليه مريب
suka ce ya salih ya annabin Allah annabi salih kad kunta fina marjuwan ai da kai kana abun kauna a gare mu a cikin mu da ai ya salih anta kunta lamma kunta sagiran kunna narju annaka idza in in ishta satakunu sayyidan lokacin da kake yaro muna ganin kai mutumin kirki ne muna ganin idan ka girma ka rayu zaka zamanto shugaba wato shi ya ce ai raja'un muhaqqaqun ai wannan fatan nasu ya zama ai ya zama sayyidu din ya zama shugaba saboda ya zama annabin Allah amma su yan duniya ba sa ganin mutum ya zama wani abu sai sun ga ya mallaki duniya tunda ba su ga ya samu dukiya ya tara kuɗi ba ko ya samu mulki na duniya ba suna ganin bai zama sayyidin da suke bukata ba amma ai ya zama ainihin sayyidu ya zama shugaba tunda ya zama annabin Allah manzon Allah alaihi salatu wassalam wato kafin nan suna ainihin kauna a gare shi qabla hadha allazi tadra minka kafin wannan da ya bayyana a gare ka na cewa kai annabin Allah ne kabla an taqula hadha wa kunta marjuwan fina ai kafin ka faɗi wannan da muna fatan zaka zama wani abu ai kafin ka faɗi wannan wato kafin ka zo mana da wannan atan hana yanzu zaka hana mu an na'buda mu bauta ma ya abudu abana abinda iyayenmu suke bautawa ai turidu an tamna'ana min ibadil awsan kana so ka hana mu bautawa gumaka ne ya kai annabin Allah annabi Saleh kana so ka hana mu bautan wannan gumaka da muke yi inna na lafi shakkin ka sani fa mun muna cikin kokonto min mata da una ilayhi akan abin da ke kira mu gare shi hadha tauhidin ladhi da una ilayhi nan la nasiku bihi wannan tauhidin da yake kira mu cewa mu bautawa Allah shi kadai mu kadai tashi kai ba za mu amince da wannan ba ba za mu yi imani da shi ba ai muribin muna cikin kokonto muqin firraidi muna cikin kokonto kore da gaske akan wannan abin da yake kira mu da shi قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير sai annabi salih alaihi salam yace musu ya kauni ya ku mutane na ara'aytum akhbiruni wato ku bani labari in kuntu ala bayyinati yanzu kuna ganin idan dai ina kan wata hujja wata shaida bayani min rabbi daga ubangiji na shari'a daga ubangiji na wa atani minhu rahmatan sannan Allah ya bani rahama wa nubuwa ya bani annabta faman yansurni yamna'uni min Allah to wa zai taimake ni ya hana ni daga Allah in asaituhu idan na saba wa Allah tabaraka wa ta'ala fama tazidunani bi amrikum li bi zalik abinda kuke umurni na dinnan cewa in bar wannan kira na cewa ku bar bauta idan na saba wa Allah ba abinda ku za ku kara min da abinda kuke faɗa gada taksir ta dalil banda batarwa sai dai in bar Allah in bi ku kenan to ba abinda kuke karawa sai dai batarwa don dai na bi ku na bar Allah to shikenan ai kuma kun batar da ni ne kun ni in shiryar da kai ku- in shiryar da ku kuma lamarin ya juya ya zama to ku kun batar da ni to saboda haka ba zan yi muku biyayya ba akan abin da kuke kira na akai na neman batar da ni cewa in bar kiran ku zuwa ga tauhidi barin kada ta Allah tabaraka wa ta'ala ويا قوم هذه ناقة الله وذلوها تأكل في أرض الله و- تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذهم عذاب قريب
shikenan da suka yi imani sai suka ce to su ba za su yi imani ba sai ya kawo musu aya sai ce ya kauni to ga ayan ta zo hazihi naqatullahi lakum wannan taguwar Allah ne gare ku lakum aya kuma ita a gare ku aya ne saboda innahum la yu'minuna bihi sun ce su qalu innahum la yu'minuna bihi su sun ce ba za su imani da Annabi Salih alaihi salam ba har sai ya sa dutse dutse ta yi naƙuda ta haifi taguwa ita ma taguwan ta yi naƙuda ta haifi ɗa sannan ta raƙu wata wannan taguwa ta ringa bin su kofar gida-gida kowa ya zo ya tatsi nono iya son sa ya sha sai ya musu wannan sannan su yi imani shikenan annabi salih alayhi salam sai ya fitar musu da taguwa ya je yi addu'a ya ce to ku zo bakin dutsen aka zo bakin dutse ya yi addu'a shikenan aka ga dutse tana naƙuda kamar yadda mace take naƙuda sai gashi ta haifi taguwa wato na macin raƙumi ta haifi taguwa ita ma taguda taguwa ta haihu yace to gashi wannan taguwar Allah wato naqatullahi an jingina ta da Allah ne saboda tashrifi idan tashrifin jingina na girmamawa taguwar Allah ne saboda haka ku barta a takul fi ardillahi ta ringa ci abubuwan da suke doron ƙasa wala tamassuha bisu'i kada ku shafe ta da ainihin mummunan abu kada ku soke ta akar kada ku ainihin soke wannan raƙuma raƙuma ce ta Allah amma kuma ruwan da kuke sha tunda ruwa da ake sha a garin gaba ɗaya wuri ɗaya ne wala ha sharbun wala kum sharbun tana da ranar da za ta sha ruwa kuma kuna da yawmun ma'lum ran da za ku sha saboda haka ran da taguwa za ta sha ruwa har kowan ku zai sha ruwa ita kadai za ta shanye ruwan gaba ɗaya amma in ta sha ruwan fa ku sani za ta bi ku kowa har kofar gida za ta zai zo ta nono iya yadda yake so saboda haka amma kar ku shafi wannan raƙuma wato idan kun shafe ta kuma ku sani a fa ya'khudhukum idan kun shafe ta ya'khudhukum azabun qarib azaba mai kusanci na kusa zai same ku ina kartumuha idan kuka soke wannan taguwa Allah zai sauko muku da azaba فعبروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب shikenan fa aka ruha sai suka soke wannan taguwa suka ce to bari mu kashe ta mu ga me zai faru a kara kuddar bi amrihim kuddaru shine ya ainihin soke wannan taguwa wanda sai na rasulullah ne ce shine ashkan nas wato shine mafi mafi tsiya a cikin farkon mutane wanda yake mafi tsiya kuma a ƙarshen mutane shine wanda ya kashe sayyidina ali qatilu sayyidina ali cewa manzo Allah ne yake ga sayyidina ali wanda zai kashe ka shine ashkan nas fil akhirin shine mafi tsiyatan mutane a mutanen ƙarshe mafi tsiyatan mutane a na farko kuma shine wanda ya soke wannan taguwa shine kuddaru da umurnin su faqala salim sai annabi salim yace musu to tamattau ku ji dadi a duniya ku rayu ishu fi za fi darikum ku rayu a cikin gidajen ku salatati ayyamin kwana uku thumma tulakun sannan za ku halaka bayan wannan kwana uku saboda haka zalika wa'dun ghayra makzub wannan alƙawari ne da Allah yayi ba alƙawari bane na ƙarya annabi nuhu ya tambaye su qalu lahu aqarna laqata suka ce ai mun soke wannan na- taguwa qatalnaha mun kashe ta wa qatamna lahma ai ma ba mun kashe ta mun raba naman kowa kawai ya ci naman mun raba naman a akalna ma taqul mun kashe me zaka ce kai abin da zaka yi duk abin da zai faru ya faru mun kashe ta haka ai ne ake wa annabawa izgilanci haka kuma ake wa magadan su izgilanci sai ka ji mutum ya ce ma kamin tuf in mutu mana to shikenan ba abin da zai faru kuma saboda shigiyanci saboda haka suka ce sun kashe shi sun kashe wannan taguwa me zai faru kana da magana da zaka yi annabi salisu ya ce ba ma fa'alat lokacin da ya kashe ta me ya faru sai suka ce ai sa'a fasilatu wa salasa marratin yace musu ai dan dan wannan taguwa din yayi kuka yayi ƙara har sau uku sai annabi salisu yace musu to shikenan baqiya lakum salasa ayyamin sara mu kwana uku a duniya thumma tulakuna ba'daha bayan kwana uku nan Allah zai halaka da su sai suka ce ba mu yadda ba ka gaya mana me alama Allah zai halakar da mu irin taurin kai kenan na waɗannan mutane sai annabi nu yace musu al yawm yawmul arbi'a ku sani yau ranar laraba ne gadan yawmul khamis gobe kuma alhamis ne a to saboda haka takunu musfaratu wujuhakum fiskokin ku za su yi za su yi yellow gobe sannan wa ba da garin yawmul juma'a bayan gobe kuma juma'a takunu muhmara fiskokin ku za su yi ja wa yawmul sabti takunu muswada ku sani ranar asabar fiskokin ku za su yi bagage idan sun yi bagage wa yau mala'at yanzu la alaikum azab ranar azaba a ranar ladi sai azaba ta sauko muku fa kana kama kala sai kuma ya zamanto kamar yadda annabi salihu ya faɗa saboda haka za mu tsaya nan lokacin ya cika abin da zai Allah ba mu lada abin da suka Allah gafarta mana Allah ya riko da hannuwan mu ya gafarta mana farman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mu cikin bayi da zai ta cikin wannan wata Allah ya gara shi lafiya فرما من الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين